eh wani babi babu salatar safari babu da ke magana akan sallar matafi na a ciki muke ko daga cikin babu to bismillah bismillah rahman rahim sallallahu alaihi wa karim wa inna wa musafi
eh wa mene ikamar al-ilahi
wa inna wa idan yi ninya idan matafi wa inna wa idan yi ninyan yin tafiya na
ikamata arba'ata ayyami ikamata yi tafiya sai ya zama to a tafiyar tasa ya kudurta zai zauna a garin da ya je arba'ata ayyamin ko har kwanaki guda hudu
bi'i na bi mawdi'i a wani wuri aw ma yusallafi shi ne
ko kuma abin da za a iya sallatar salloli har guda ashirin
atamma salata to abin da ake bukata to a nan wurin kawai ya cika sallarsa wai mun salatul safar an yi nisa
shafi biyu ne ana mun san fara shi ne na eh lil maghrib wala wala yasru azwaj sai karbo laysa la yahnu kuma la yatimma ta yarda ila al-arwaji aqall min al-mil wa inna wa na wa inna wal musafiru idan mai tafiye niyyar yin tafiya ya kamata arba'ata ayyamin har tsawon kwana hudu kun sa a ka'idar shari'a tafiya kwana uku to su ne ake yin su sallar kasar haka dawo in ya kai kwana hudu to sai ka bari da ka sauka a garin da ka je sai ka koma tafiya sai ka koma sallar irin na matafi irin na mazaunin gari an gane misali ka ce za ka je abuja yau kai kwana daya to in ka so za ka iya ka je abuja kai ta sallar kasar har goben za ka dawo har ha- da hanyar dawowa kan gobe ko kwana biyu ko kwana uku amma in dai ka tabbatar da cewa za ka yi kwanaki fiye da uku to da zaran ka isa garin kana isa garin to sai ka je na sallar kasar sai ka dawo sallah irin na matafi na mazaunin gida inda har tafiyar ta wuce kwana hudu ta wuce kwana uku ta kai kwana hudu to shine abin da malai yake faɗa a nan wurin ga mata arba'ata ayyami idan har mutum ya kasance zai tafiya da ta kai arba'ata ayyami ma'ana kwanaki hudu au biyu bin wuzuyin a wani wuri au ma sallafi ishirin da salatan ko abin da za a iya salatan ayyukan salloli guda ashirin a tammar salata to abin da ake bukata to ya cika sallar su kawai gaba ki daya
ta anna anna kan amma kuma a nan a shari'a idan bai riga ya tabbatar da adadin kwanakin da zai yi ba to da haka babu laifi ya zauna ya ta yin sallar kasar misali kai ne kai tafiya ka je abuja za ka je karɓar takarda amma baka sani ba ko kwana nawa za ka yi kafin a baka takardar kana tare kila kai kwana biyu ko uku ko hudu ko shida ko sati ɗaya ko sati biyu. ba ka da tabbas da haka babu laifi sai ka zauna kai ta san kasar amma da ko da za ka yi shekara guda suka ce ka san saboda ka tabbatar da shi za a baka da abu amma daga sanda kana abujan ka samu tabbacin takardar nan da ya tabbatar maka ba za ta samu ba sai da kwana uku an gane daga abuwan a sai da kwana hudu ko biyar ko sama da haka to daga ranar ka ga ya wuce kwana uku za ka kare a garin to daga ranar sai ka daina sallar kasar ka dawo sallar daidai da mutum saboda ranar ka tabbatar
to wanda ya shi kuma matafiyi ne amma idan ya dawo ga ga iyalan shi kuma an ci shi kuma wanda yake mene wanda yake matafiyi Eh, ai- an yi wajen kasuwancin sa amma kuma idan ya dawo gari matarsa ne suna mutu Yau, eh, a ka'idar shari'a yadda iyalansa suke nan ake ɗauka gidansa da aka idan yi zaman tumata fi zai yi tafiya iyalansa suna nan gari to abinda ake ɗakar da shi can kama can kama ya je unguwa ne Eh, ko da yana kasuwa ne a can tunda iyalansa a nan suke ya ka za a yi la'akari da iyalansa ana hukunci kamar nan mai gida can kama ya je bakon tare kwana ɗaya biyu uku a can za a riƙa lissafin abin kwanakin yau ma'ana idan misali ya tafi wajen kasuwanci da ran yaje kwana biyu ba na kare yi la'akari da nan a matsayin kamar ya zo unguwa a ƙa'ida za a yi la'akari da can ne kamar ya je unguwa ko ya iyalan su suna nan ba sani ba ko na fahimci abin da shi da a yi hukunci shi ne daidai zai da na faɗa maka za ka zai ɗauka ta kamar ya je unguwa ne ba na can ma zai zauna sama kwana uku in haka ne tafiye tura sallar gida sai ba zai yi su kwana uku ba to zai sallar ainihin matafiya
shi fa misali kasuwancin su ne da baki daya a cikin yake kasuwanci eh sai dai kuma ya dawo gida kawai ya ɗan yi kwanaki ya koma can a cikin yake kasuwancin sa gaba ki daya kuma shi kawai ya shi ne ya faɗa maka nace shari'a tana la'akari ne da iyalan da suke gida yanzu ba yana ina da kanta ta yanke na harkokin kasuwar sa ba yawanci amma iyalan sa nan suke shari'a tana ɗaukan can kamar ya je unguwa ne da haka kawai hukuncin da duk san da ya tashi fiye shi ma ya fi wannan da na faɗa din nan yawwa ya yi sama da kwana uku a can zai mona ko shi kenan in ya zo nan kuma ya rika la'akari da nan ko kwana ta yi zuzura ba ta gaci idan rangomin ya ce zai sallar kasar ba shi ne ko kwana ta zai ana sallar mutum zai sallar mu mazaunin gida zai saboda iyalansa suna nan shara ta ɗaukar kamar yana nan kenan da zama shi ne abin da yake da shi
na ma'ana a muka lura abin da ya sa aka ce kun gane kun san dalilin da ya sa ma ya ci shiri na amma ya salla biyu shiri na salata ko ko kuma idan zai salata sallin guda ashirin abin da yake nufi kwana hudu to kwana hudu kala sun kada sallin kwana hudu ba su ne ba a sallin da ashirin ba to abin da wani ke nufi kenan eh sallar to in ji zama to har zai iya kwana hudu a garin da zai je to sai ya rika sallar sa ya sallar sa irin sallar mazaunin gida hatta ya ga ana haye da shi a bin makaniki zalika a sanar garin da yake a haka
ومن كرجه oh da ya fita ولن يسجد ظهور والعصر wanda wanda ya fita a shari'a kenan bai yi sallar azhar ba bai yi sallar la'asar ba wa karbar kayaminan nahar kuma abin da ya saurin daga ini kadar salatu raka'atin gurbatar raka'a uku ne kaɗai za a iya yi sallahu ma safaratai ne ta sai sallace su a sallar wata shi kun gane abin da ake nufi mutum ne bai yi sallar azhar da la'asar ba sai zamanto kuma raka'a uku kaɗai za a iya yi za a kira sallar magarba duk da shari'a ta ce sallar azhar da la'asar a matsayin sallar matafi da raka'a uku ake magana za a iya yi ko a yi- za a iya raka'a biyu a makalo raka'a ɗaya dama a yau bibi ake ko za ku tafi yake shi ne abin da ake kula da shi
bakin bakiya ba a lura fa idan ya kasance fa idan a da bai da larurar sallah ya kama ya kusa sallah ya kama karar na ake hukunci misali a kana sauri za ka fita daga gida ba ku tarar sallah a zari a shiga to saboda kama kara baka tsaya kayan sallah ba kai sauri ka kama hanya to kada ka yi ce ba idan aka tsaya a hanya za ku sallah ka kira kai sallah ba take a sallah ba zaune gida na kai da ai sallah ba ku tarar da ya riga ya shiga ba tun kana can baka taso ba ko kuma misali a tashar mota duk kuna tashar mota lokacin sallah ba ku tarar sallah ta yi saboda yanayin gaggawa ba ku da ku yi sallar ba ka kawo hanya to a hanya fa idan za ku yi sallar sallar da wannan sallar da ku yi ta ba a rashin mota to sallar mazauna gida za ku yi cikakkiyar sallar za ku saboda ayin ku ku tare da ya shiga tun lokacin ba ku fara tafiyar ba haka ya kasance ma a hanyar dawowa lokacin ku tare sallar ya shiga tun lokacin kuna halar tafiya ka kawo yin sallar ba sai ka dawo gida in ka tashi sallar za ka yi sallar irin na matafi saboda ayin ku tare da ya shiga makarfa da ta halin tafiya ba sai yi kuma kwaita shi ne ba na yi ba ta tsawai yi ba masu alin alin in kanar hadariyatin kaza hadariyatin in kanar safariyatin kaza safariyatin sawa'an kanar ji safari shi da kafin yana can wurin Ya, sai.
in ba za ka dana ma yi sanyi fi idan yawan su gwagwada a bakiya idan yawan su a dara mashi sallah biyu gwagwada a dara sallah da cikinsa na kira rakatai ka aji ne fa na aure katan ko raka a ɗaya sallar zuhura sai sallah azhar kai hadariya yi sallah azhar a matsayin irin sallah ita ce sallah ta ainihin eh, mazaunin gida ita kuma al'asar sai ta safari ta saboda ita kaga za ta iya shi za a iya sa baraka a biyun ta ko za a iya sa baraka a ɗayan ta to sai ya zama to ya yi ta ainihin safari ta ba ita azara ya yi ta cikakkiya da biyar
walau da kala ne kamsu da ake zai shiga lokacin za a iya sallah raka'o'i biyar na lafiya da kuma gwargwadon yini kenan kafin a kira sallar bakarwa ina fiye ina bai manta wa yin sallar ba da azar da al'adar ya manta biyuwa sallahu ma to zai iya sallah da su hadar hadar ta ba da a tafiya sallah irin ta mazaunin gida wani da suke kagara wato ana abin da ba da yake nufi mutum da bai sallah azar da al'adar ba amma ba da gangan ba ya manta to sai bai tashi zai sallar kuma sai ga lokaci ya koyi to da haka ma'ana da rufi za a kira sallar magarba to amma kuma a sallolin dukkaninsu abinda ake nufi a nan wurin a cikin halin da yake ciki ma'ana biyu a zahar talatar ba sai daga baya tuna to abinda ake bukata an tsaya masu zai salama su ne a sallar ainihin mazaunin gida saboda saboda ai ba a halin tafiya suka waje ba kansa ba kafin ya taso da fahimta da gidan harkar in ya kasance gwargwadon da za a iya rasa wuri guda hudu ko ba na fa kalla ko ƙasa a tsalla ko ƙasa da haka ila raka'atin har zuwa za a iya rasa ɗaya kallar zuhura to a za su ne kaɗai amma fa bai ci gaba a safariyatan halin tafiya na wal wanda asra wata ke ta safariya ta ma'ana ta fito ta fata ci ya sa aji ke na wal asra wal asra da kuma sai ta kuma da asar safariyatan da kuma sai ta salla ta mene hadariyar halin zaman gida kaga raka da za a yi kurko daga nan da aka ce sarka a biyu da la'asar eh, na raka biyar aka ce ana sai aka ce sallah azhar da asar nan mai da makaranta raka a wadda ke magana ne ko kuma ne da wurin
eh nan ne da wurin raka'atin aw akalla raka'atin eh na nan arba'u raka'atin ne ko akalla ila raka'u yawwa shi ya rabu da fara za a iya raka hudu amma ko ko a wani kana wa in kana bai bi bike in kana bi kadari arba wa sa'ati don kuma akwai gurgurdan za a iya raka a hudu ba akalla ko kasa raka a hudu ila raka'atin hajji zuwa za a iya raka daya sallar zuhura ki yi sallar azhar amma ita tafayyatin sallah ta irin mata ki raka'a biyu sannan kuma wal asara ita kuma da asar hadariya da ita kuma ita hadariya ta ma'ana sallah ta mazaunin gida ba na raka a kudu circin
wani tsaddima filai wa in kadima idan kuma ya shigo gida cikin dare na wa ajma da ya iyalai ya hakika abin da ya saura a kira sallar asaba ba na asarar karbin nomi na raka'atin ya zama to raka ɗaya za a iya yi ba shi kuma ana bin sallah ta magarba da isha yanzu ya za a yi ta aksaru ko sama da aksara ko sama da haka na bara ko sama a lalabajar ya ka aka za a iya raka a ɗaya a kusan ko sama da haka wani ne kun sallar magarba kuma a jihari bai riga ya sallata magarba ba wal isha a da kun sallar isha na sallah magriba bai sallar magarba talata raka a uku wani da isha kuma sallar isha da amaliyatar kuma yi ta hadariya ta kasar me yasa bai ce magarba bai ce sallar magarba safariyatan ba ko hadariyatan saboda ita asalin magarba ba a canza mata na ita magarba kuma kasar ce ukunne in ma sallar mazauni gida ne ukunne ne da sai ce kai sallar magarba ka wal isha ita ma isha ka yi ta amma ita ma isha za ka yi ta hadariyar a ainihin sallah irin ta mazauni gida
walau karza wakati ba baki ya yi walau karaja ko walau kaza ko da lokacin zai fita wa qalbaki min al-layl hakika abin da yawan zuwa daga dare za a iya raka ɗaya ne fa ba sa a tsara ko ta wani haka sallamu ya zama to haka sallar magarba sai ya sallaci magarba thumma sallal isha sannan sai sallar sallar isha amaliyatar safariyar a cikin sallah irin ta mazaunin gida a irin ta matafi saboda wannan lokaci ya riga ya koyi raka ɗaya za a yi shi shi ta ce kawai to dukkanin abin shi rakwari ya yi sallar matafi ta magarba dama uku ne ne ba wani maganar ce ya ɗan isha su kaɗai ne sallar matafi ke alhamdulillah za mu tashi babu fi kaɗan da jima'a insha Allah